إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن ومسلمين قاش الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magara yau muna juma'a biyu ga wata na zulka'ada hijira shekara bakwai wanda ya dace da biyar ga wata na takwas shekara shida. yan uwa kayan muwara karatu ganin yan uwa suna maganar ba da dama game da tambayoyi to gaskiya magana idan muka ce mu duki tambayoyi ya su cinye lokacin karatun amma ganin me aka ce ka a rasa gaba daya za mu ba da dama harkon karatu tambayar da tarbe ta zo zuwa minti dai kan muce sha biyar cikin karatunmu kenan a karanta mutum ya kan wani bayani cikin karatu bai gane ba ko wani bayani dai kenan a iya aiko tambaye misali in haka da karatu na ibadawa kenan Allah kai musatin sama a nutse an san kenan akan me kai tambaya sai a karanta bakin lokacin da muke da shi cikin dai minti goma sha biyar insha Allah a alƙashin wannan akwai tambaya da ta huskanto a karatun wancan na ƙarshe bayani da muka yi na wannan maholiki da ya tabbata wanda imam ahmad ya roto haka cikin sunan turmizi ruwaya da tabbatata wadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan maholiki da ya yi a cikin maholiki ya ga allah subhanahu wata'ala wanda wannan wani ya kawo maganar ina saɓani da ake na maganar annabi ya ga allah bai ga allah ba wa wannan hadisi mun karanta ne a cikin karatunmu na na ƙarshe a kan ƙarƙashin wani wuri ibrahim margutu sama da arzikin nan na bada mai ibrahim margutu sama da arzikin ƙarƙashin wannan ne muka wannan ruwaya wannan magana ko na hadisi bai da alaƙa da saɓani da ake na annabi ya ga allah ko bai ga allah ba suwan ta'ala masalar manzana sallallahu alaihi ya ga Allah ko bai ga Allah ba ina gaci wani karatun mu anan mun yi bayani kuma bayani gamshashe yankeke a takaice mun karanta ruwaya ta Aisha radiyallahu anha ruwaya da Imam Muslim ya ruwato wanda Masruq yake cewa wata ran ina zamne ina kishin gide a wajen Aisha radiyallahu anha sai ta wata magana cewa salatun man takallam biha minhunna faƙar azama ala lalfiriya ma'ana da ruwa take cewa abu guda uku duk wanda ya gaya muku ya yanka ƙarya ya dangana ma Allah ƙarya cikin sai musulun wannan ruwa abu guda uku da ta jero ya fara da maganar cewa man za'ama anna muhammadan qadara rabbahu cewa wanda ya ga wanda ya riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko Muhammad ya ga Allah duk wanda yana magana Aisha ta ce ƙarya ce kurum wannan ruwa ta musulun kan Aisha ta ƙaryatar da maganar annabi ya ga Allah to wannan har anan Masruq yace ina gishin gide nace tsaya tsaya tsaya tsaya Aisha gyara zamana yace yaushe zaki wannan magana bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce a nassun Qur'ani wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin ya ce wala kadar nazaratan ukhra duk wannan bayanin kice kuma haka tace abin da zan gaya maka ni ce horko a wannan al'umma da nawa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar ma'anar wannan aya ni ce farkon zama manzan Allah tambayar ma'anar wannan aya cewa wala qadar ahbi ufqil mubin wala qadar ahun nazan ukhra in zai mutu ba zuwa nan ita ce ni na fara annabawan tambayar cewa ya ganshi a sashanin sama ya ganshi kuma daman wani gami a wajen magani tikewa tace nawa annabawan tambayar me ma'anar wannan aya da kanta tambaya shi ta ce sai yake ce mini abin ma'anar aya ce gani ne ma'ana malaka jibril damirin iya kuma ga jibril mulakadar ahu jibril ne ce na gani gami na harko a nan duniya ya cika sararin subhana mai wuce da shida wannan shine gani da ne mai bikin mubi wannan gani na zata muntaha wannan shi ma jibril ne na gani a gani na biyu shi ne na gani ba Allah ba da ke na gani kuma yan a wannan tafsirin ko na bayan aisha radiyallahu anha karara in ma wani iyawa kaga shi ma'ana masaruf ai dokan ayar yayi ganin Allah ne kinan wanda kaji ma bai san wannan bayanin ba ya ka annabi ga Allah kan wannan aya kinan rishin samun bayanin ne doka ne yake tsammanin wannan aya ana nufin ganin Allah ne tun aisha ga jawabi yanzu karara ta gaya masa ruk ni ce farkon wanda zama manzala tambayar wannan aya kuma ya gaya min ganin jibril ne ba ganin allah ba ne haka cikin sai musulun akwai ruwa ta abuzar cikin sai musulun wanda shi abuzar ya tambaya karara ba wata shuba halar ra'ayi ta rabbak ya muhammad ya sulai ya sulai shi ka ga ubangijinka haka nasin ya zo ya ce an na arahu ci ta yazan gan shi ci nurun an na arahu haske na ga haske dai wata wata ruwa ya ce ra'ayatu nurun na ga haske dai kaga nan kenan wata shubaha za ka kawo umma ka kawo ya wani fasara to ga jawabi daga manzon da Allah ya aiko wanda abin ya shafa ya kore maganar ganin Allah a nan duniya da bai ganuwa ta kawo wannan aya la tudrikul absar wa huwa tudrikul absar ta kawo wannan aya a takaice da wannan mas'ala to shi wannan hadisi da makaranta wancan darasi namu abin da yake nasin hadisin a nasarar cayayi na kwanta na yi sallah na zo ina tsakanin barci da gengedi a kenan kamar mahalki ne ya yi a wannan mahalki ne ce na ga ubangiji cikin mafi kyawun sura kenan a mahalki ne magana a gane magana a mahalki ne kuma da ba mai kare magana ganin mawarki magana ta ake takararra ne magana bai ganuwa a nan duniya amma a mawarki wannan ya tabbata kenan hatta aka ruwa ta ibn abbas cewa ya ga ubangiji aka ruwa da ya gan shi da a zuciya ko ibn abbas abin da ya tabbata gare shi ba gani bane na karara kuma amma magana gani ne iya fasara waccan aya kenan yadda masaru ke ɗaukar ma'anar ayar cewa Allah a gani to amma waccan shuba ibn Abbas sai aka kawo da gare shi to ga jawabi ya zo ga manzon da Allah ya yi ko wanda abin ya shawa ya kore ganin Allah subhanahu wata'ala illa a wancan darasi abin da muka yi bayani a nazarin a cikin abu muhimmanci muka ɗauki wannan addu'a da mace ɗan waka mata wannan addu'a mutum ya kiyaye ta addu'a ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mai idan ka tsare sallah ka karanci wannan addu'a kuma a ruwayar nafasin mu'az bin jabal yake ce wannan annabi ya ce wannan mulki gaskiya ne ko wannan addu'a gaskiya ce ku koye ta kuma ku sanar da ita ku mutum nafasin addu'a ta ilama da nafasin addu'a Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa anta ghafirli wa tarhamni wa idza aradta فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك هي ما كلمة ما سمع ناتك سوى يا الله اللهم إني أسألك في الخيرات يا الله إنا روقانك دام الأيكة أجر الخير وترك المنكرات الله إنا روقانك da in bar dukkan abin da ba ka so ba so wa hubbul masakin Allah ka sa mun san talakawa wa anta ghafirli wa tarhamni Allah ka gafarta mun ka ji kaina wa za'arata fitnata qaumin in ka in zaka jarrabo su fitina cikin wata mutane in zaka wata fitina Allah ni fatawfani gar maftun Allah ka amshi raina ba cikin fitina ba yace as'aluka hubbak Allah ina san ina roƙonka soyayyarka wa hubba amal wa hubba man yuhibbuk Allah ka sa mun san duk mai sanka wa hubba amalin yuqarrib ila hubbik Allah ka sa mun aikin da zai kusanta ni zuwa ga samun sanka Allah wannan zai wani alwana zai mita rigi kenan shi ta wani addu'a annabi ce ku karance ta ku koye ta kuma ku koyawa mutane ta shi yasa ƴan wasu ka taimaka an kofi ta yi daga alama ta yi dari ayan ka jan samu ta yi dari laka kofi kina an kare kashan karatu ko tsaya wurin shi insha Allah za a raba mutane guda guda ce su koya sai tambaya da na isko wadda ina ga lokacin burike bai da muka fara karatun nan wa kuna rike da lokacin da muka fara ko sun nan tabiya muka fara ko to kenan eh dan wani ke wuta tambaya cewa wani ma dangane da cewa wai wajibi ne yin nafila idan ana huduba a yayin cewa wani malami a takaice yana kawo maganar cewa wai kawo ma maganar a yi ta izgili ne ya kawo maganar imam malik ya ce ba a wasa da tsakuwa ko gemu sai a takaice dai wai wannan magana hadisi na malik ya kawo kaza kaza dan wa a takaice mas'alar nafila liman na huduba mun sha bayani amma maganar da ake ni maganar cewa wasa wannan sun hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lagan farashin wata lahu wanda ya lagawo ba juma'a gare shi maganar wasa ta koya cikin lagawo wasa da koya cikin lagawo wani hana ma wasa wasa hana wasa wasa kai magana duk wani abu da cikin sallah amma maganar dokan wai nafila ana hudu ba lagawo wani kuskure kuma yan wa mu gane masa'alar masa'alar yin nafila ana hudu ba ba wuri ba ne ba na ra'ayi ko ra'ayin wata mazaha ba nasi karara bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbatar da haka wanda ranar juma'a duk da dama ruwa ta tabbata dole zuwa masallaci kai zamana sai ya salla raka'a ranar juma'a wani sahabi ya zo ran juma'a manzala yana hutuba wannan bawan Allah sulaim sai ya zamana bai yi ba wannan nafila ka ji mahimmancin wannan nafila har ya zamana kuma manzo Allah ya ce ya sulat ka sulat sulat sulat ya sulat ya ce a ce qum fa salli rak'atayn ce tashi sulat kai sallar raka'a biyu har ya zamana yace bai tashi ta da shi haka nan muhimmancin abun karin abun nafila ka halim a masallacin da ka ranka zamana yace tashi kai ta to anan wasu aka ruwa da imamu sai ruwa da ake cewa yin sulat an mai haka saboda talaka ne don a idan a gan shi mai bukata a taimaka mishi sai su manta a ruwaye da ta bukar ya kata manzana da yake cewa gaban nan manja a yawon juma'a wani imam ya kutub mana magana ce da wanda ya zo ranar juma'a wanda ya zo masalacin ranar juma'a ya ce liman yana hudu ba ya ce kai zamna sai ya salla raka'a biyu amma ya yi su gajeru kama bayan wannan akwai karshe ba bayan mazala ya hukumta haka kuma ya an zamna ya tada a yi kuma kama gana wani malami Allah shirya da mu ɗan wata kaice za mu tashi aya ta tamanin da bakwai cikin sutura an'am sun da al'amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نعم wannan bayanin da na yi akwai shubha da suna kawo ta na maganar ruwaya ta cewa rujul imam ya tsaka usala fito liman tana yanke sallah wannan ruwaya akwai ta ma'ana maganar wanda yake zamana a masallaci yana nafiloli shine hutawar imam take yanke sallah ana kona ruwaya wanda suke masallaci amma hukuncin wanda ya zo to masallaci yana da haƙƙi na zama kayan a zamna a yi sallah raka'a yan uwa wannan aya da Allah ma ya karanta Malam Hassan Ibrahim ta biyo bayan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi Ibrahim alaihissalam yanda mun ji bayanin yanda ya gwagwarmaya da mushrikai na uwaye da yan uwa da yan gari kan wannan mas'ala jayayya da ya samu da rigima da batawa ko rabuwa da dangi makusanta har da uwaye irin baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya mace aka jero a wannan wurare a wannan wuri an jero diya da Allah ya bashi annabawa sai bayan wannan duka in ji bayan da ya gabata annaba aka jero diyan annabawa sai ce nan wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim wannan annabawa ce daga cikin uwaye da iya da ƴan uwa dangi tun da cikin wannan famiki zaka jero wani annabawa yace wa hadainahum ila siratal mustaqim mun shiryar da su zuwa ga hanya mai kakkar tauhidi dan wannan kenan duk wani annabawa da aka jero wannan dan wannan wannan wannan duk dai wannan famun da aka jero gida masu kima masu daraja watan wannan ya biyo bayan mi ya biyo bayan ambatan annabi ibrahim alaihissalam muna cikin bayanin shi don wannan bawan allah cewa babu wani annabi a tanasin ƙur'ani wanda allah ya yaba ya ambato baiwa da ya mai irin wannan bawan allah cikin sautin nahal Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah qanitan lillah yace hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umihi istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim yace wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin dun bai wa Allah ce Ibrahim kana ummatan shi kadai wani nace umma ima jagora ko cewa wanda ke sa karantar da al'umma alkhairi jagora ke da umma qanitan lillah an mai shaida mai da'a ko mai kaskantar da kai ga Allah hanifan kuma wanda ya bar dukkan abin da yake da alaka da bautar wani Allah yace wallam yakum minal mushrikin bai daga cikin mushrikai kuma shakira li al'ummi kuma Allah ce mai yabo cewa mai godiya ne ga ni'imomi da Allah mishi ishtabahu Allah ya zabe shi ku zaɓin da ya annabta Allah ya zabe shi wa hadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakka yace wa tanafi duniya hasana a nan duniyar tun a duniya Allah ta kame da kyakkyawa an ce shi nana ne kyakkyawa domin ibrahim duk wanda ya mutaci in wa zai bai shi yahudawa na sai shi na dangane da shi haka na faru har ma mushrikan ko ta ke na wani na wani dunan kabilonin gaba daya kowa iya neman nasaba intisab da annabi ibrahim salam ya sami kyakkyawan yabo a duniya kuma kakkace wai sakamakon alata wa inna fil akhirati lam zalik kuma wannan na duniya ne ke wannan so mun tabba ne sakamakon duniya yace a lahira yana daga cikin bayin Allah na kwarai in wannan tamba mun karanta Allah subhanahu wataala yana ba duk bawa sakamakon hidimarka ga addini biye ka ga Allah Allah iya ma sakamako irin naka wannan irin yadda aka ma Ibrahim naka ambata mana irin baiwa da Allah miki kuma Allah ta sakamako ne na duk mai kyauta ta aiki ki tare da gabawa din da kake duk har da kake ki kokarin wallahi kama Allah hidima Allah bai barin ka haka tun a duniya haka alaka magana kenan yace wa'annan na zuriya uwaye da iya da yan uwa Allah ce ya wajtabainahum wa hadainahum ila da mutaqim mun zabe su mun shiryar da su zuwa ga hanya mai kaka ce zalika hudallah ya hadi bihi man yasha min ibadi wannan abin da aka jero wannan shine shiriya ta ta musamman daga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah yana shiryar da wanda ya so a cikin bayin shi kace a to ya kai kowa bishiri ba haka Allah ya so kun ba ma Allah tambaya me yasa Allah kaza kun tambaya ba ma Allah ita lasa lama ga lawan umsa adul ba ma Allah tambaya me yasa haka Allah shi ya so kai da ka ganka akan shiriya kama Allah godiya shine ya baka wannan baiwa wanda ya bada haka ya so kai ki ne eh kine iya shirye da wanda ya so daga cikin bayi shi amma duk wannan jere da aka yi na annabawa su annabi bayan ibrahim kin su magana ishaq yaqub nuh daud suleiman ayyub yusuf musa harun zakariya yahya isa ilyas duk wannan isma'il alisa yunus lut duk wannan da ya jero duk wannan matsayin wannan da kowa san a duniya nan sanannu ne muduna addinin suna kaddara wannan annaban da aka jero duka yahudawa da zaru ne suna kaddara wannan annaban da aka jero amma Allah ce wa'annan gaba daya walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu yace inda har duk matsayin wannan su inda za su hada Allah da wani inda za su inda an gama musana ba dan zai ba a inda har zai wakana a samu wa'annan mutane su yi shirka da Allah to lahabi da anhum ma kanu ya amalu da duk aikin da suka aikata a wannan matsayi nasu da Allah ya rushe dukkan aikin suka wannan shine Allah ta cewa ana ga gaya musu wala qad uhiya ilayya ilayka wala zai min qablika da na shi ka la la kana amalu da ta kuma min khasirin Allah ta ga gaya mutane wala qad uhiya ilayka an maka wahayi kirnan mai wahayi daga Allah cewa an gaya maka wani ɗuyi ilaka an maka wahayi wani wahayi kun ba kai ba wani lazini min kabalik an wa annabawa kahin kai la in asharakata la yahbatan amaluk wa takun min khasirin inda har zaka yi shirka ke duk annabin annabawan Allah Allah ya musu wahayi idan ya kuskure kama Allah da wani to Allah zai rushe duk aikin dai dan wa idan Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa a tamaka ko da ta tsoro an kawo wannan misalin ga wa'annan masu daraja irin wannan aikin da suke na ibadar Allah amma Allah ya ce inda aka samu inda za a samu dan ba samu ba inda har aka samu shirka cikin aikin su da ba ruwan Allah da matsayin su da magana girman su da Allah ya rushe duk abin da aikata yan wannan iya karantar da mu hadarin shirka ta Allah ga mutum a nan da makaran ko a Kano ko a Nuri iya ga an ce mu shirki kamar ni ina kallon wani a ba ruwan Allah ya waye kai inda kai shirka kuna kare kaka bi matsayina ni musulmi uwa uba musulmi ana suke cewa dole abu a can a kaka yi shirka kuɗa tsira ka ɗaya kaka yi shirka kuɗa kuma kan wanda kullum muke bayani ka ɗan uwa wallahi ɗan uwa lamarin addinin Allah ba abu da bana ra'ayi in na duniya siyasa ta wannan nake ra'ayi in bi in bi wannan kaka bi wannan ra'ayin addini ba haka bane nan siyasa zaka iya zaɓa wannan wata ranka ƙaura can ta daji ka koma can na Allah ɗaya ne kai ko ka bari idan ka kuskura ka bari Allah kama ka bata maka yarawa kenan tsakanin bawa da Allah kaka kuso kai shirka kenan duk an gaji ana wani sabani a na akwai shirka ba shirka wala kaka ci a dan wani uwayen mu ne haka yan garin mu ne haka muka saba kai da hakuri ka tsaya ka zamna a nan baka neman wuta daga kangi wallahi kai gurbin shirka shirka ba ta gyara wanda an kanan annabawan da kafa tsayensu abu ne mai hadarin gaske tana rushe da kasan misali yau duk girman gari idan aka lulluɓe shi da petrol ko essence ka kawo dan ashana ɗaya ɗaya da gago duk girman gari akwai abin da saura zai kone rumus gaba ɗaya to da haka shirka take ma aiki duk girman yawan aiki inda aka sami da shirka da Allah to tana rushe dukkan aikinka kuma yana wajibi mai neman tsira mutum ya kanci tauhidi wasu ta tun nan farko kanka malamai na saka musu ahiri tun farko kanka su ake a makaranta mai akadari iya kiran ku kan wannan magana a wani majibi ala mukallafi ta sai imanin gida ko farkon abin da yake wajibi kan mukallafi ka gyara imaninka to ka gama gana wani farilla kaza kaza kaza imani shine jigo haka ne mai fara babu bi hana warko babu kitab na kida fara kai na komi na kida fara maka mai fara kai yan wa wallahi wajibi ne mu je mu kan tauhidi mu san tauhidi dan sauran aiki ana iya samu a gyara iyawa kashi azaba ta shekara dubu ko dubu biyu ko daya ko kwana daya ko azaba ta maka amma ita shirka ba magana wannan Allah gafarta mana kenan wannan shine Allah ya ce waɗannan annabawa da aka jero walau asharaku la hadida anu ma kanu ya'malun inda suka hada Allah da wani da ya rushe duk abin suka aikata gaba daya kuma su da rushe أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة كان كذا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين نعم لك أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن دعك جيرو سوني وندمك باس للتاهي da ilimi da annabta fa in ya kafur biya haula idan na ana magana lokacin saukar alkur'ani ana magana da idan waɗannan ƙwarishawa ku na wannan zamani naka idan wannan kuma mace wuce wajen sura ce makiya gaba ɗinta ta shi ana magana da wannan zamani da ƙwarishawa na wannan lokaci da ake magana su akan wannan ayatata idan waɗannan su suka kafirce ma wannan alkur'ani ya ce faƙad wakalna biya ƙaunar laisu biya bi kafire idan wa'annan mutane naka sun kafirce ma kalmar tauhidi sun ƙi imani to mun wakiltar da wannan rafi aiki da ita wasu mutane wa'anda su ba za su yi ba ka wuce gina akwai masu zauwa a gaba in su sun iya akwai wasu wasu a ga masu tauhidi masu kaɗe ta Allah da ibada sun suna ci ana nimin za su zo a gaba wana nimin wa'annan wanda Allah ya ambata na annabawa wanda su masu kaɗe ta Allah da ibada ne alakul halin nan yaban zargin ko kashe da wa'annan da ake magana da su ga kira ana muku zuwa ga Allah kaɗe ta Allah ne ba kuna taurin kai to idan ku ba akwai masu bi ba eh an ku ba akwai masu bi ta ce ula'ik wa'innan da aka yi ishara a baya allazina hadallah su ne wanda Allah ya shiryar da su wanda mun jera annabawa na Allah ya ce fabi huda makatade kai ma ka yi koyi da karantarwarsu ka yi koyi da su nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sanan ne magana kan shi ba ana nihin ba ne ba cikin dukkan abin da yake shari'a su nan abin da ake ambata kan lamarin tauhidi kan lamarin ta Allah da ibada da abin da ya gabata na maganar gwagwarmayya wajen tabbatar da addinin Allah wannan shi ake magana an mai umarnin ya yi koyi da su annan salama akwai masu kawo maganar shin iya aiki da shari'a ta annabawa ka wanda aka yi kahi shi cewa nan sada salama abinda yake mai rinjaye bai aiki da shari'a ta wuce sai abinda Allah tabbatar mai da shi ya zama to shari'a da an waka kashin wannan da munasaba wani yayi wasu takardu har wani waye kamun na gansu takardu wai ainihin hujja ta maganar sakin hannu hatta sunan da take mutane musamman littayi ba wai shi a wajen littayi ne abin da dai yake cikin maganar abin abin mamakin wai karshe har yake tabbatar da cewa wai karshen bayanin shi shirman da ya kare gaba daya wai dora dama kan hagu mu aikin yahuda da tsaro ne wanda ba ma da cikin magabata wanda cika wani aqida cikin salaf ya aiki wai menene an ce an kawai ahlul kitabu na yi dan ai nasi ne karar ingantacce wanda ta imam maliki ya tabbatar da shi malama hadisi sun tabbatar da wannan ruwaya ta manzo Allah yayi maka cewa nan mashar anbiya ta umirna annabi ta yi ba shi dai ba ta yi mu jama'ar annabawa annaba ce kuma ce gaba da an mana umarni kina nan sallallahu alaihi wasallam ya dora zama kan hagun ta hanyar umarnin Allah subhanahu wataala ba dan mawar su ne koyi ba ya yi an mai umarni shi ma wajen ba shi ɗaya ba yan wallahi wallahi cikin duk zaɓani da ake ambata ko zan dai matsala a nan ta ɗaura da makan hagu iya cikin abin da na gaban da wata madogara don lokacin nan muna ce a abu ga guma da shi kai shi ya saki wane ne muna ɗan zikin kamu turi wallahi ba abin da gaban wata madogara ta ɗan saki illa wannan ruwaya manzo Allah ya ce mu jama'ar annaba amal umarni shi annabi zai zama umarnin Allah manzo Allah ya ce umarni aka mishi kuma shi ɗaya ba ce dukkan annabawan Allah kina maganar yan wa kawo ma maganar cewa ɗora da maka abu ake mura wannan magana ta rashin hankali rashin sanin ina aka sa gaba hatta inda suka dogo suka maganar shi a ci malamin iya kawo duk abin da ya zo ne kan mas'ala ta dukewa da saki ya kawo wannan magana ba cewa shi malamin iya aƙidar ba cewa wai wai saki wai rikewa wake mudawa ne wannan rashin tunani ne rashin sanin ina karatu sa gaba mutum mutum ya hankali sanin ma'ana da umarnin Allah ne ka zo kai musulmi ka ce wai in ma haba kai ba ka ce wai yake yahudawa ne wannan abin zai kai mutum wanda shiga mugun hali Allah kiyaye annabi kenan iya aiki da umarnin bangaren tauhidi wannan abu ne milla ce guda duka akan guda ce annaba gaba daya kan tauhidin Allah akan wannan ba sabani amma shari'a ta kan bambanta daga nan zuwa nan yace qul as'alukum alaihi ajra wannan annabi ce gaya musu wannan kira da nake muku bin dora muku wani yahudi ba na maganar cewa ku ban kaza balle ku ce abin ya muku yahudi bin tambaye ku balada na wannan dawatawa in huwa illa zikra lil alamin wannan qur'ani da karanta muku kurin tunatarwa ce kuma tunatarwa da ni ba ku kada ba ga duniya gaba daya tunatarwa ce daga Allah kuma dan halittu duk dan bayan Allah gaba daya mutum da aljanni Allah ce gaba وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
أنا الله سبحانه وتعالى نتشوى ما قدر الله حق قدره ba su girmama Allah ba haƙiƙanin girman Allah mana ba su ba ba Allah girman shi me kalmar rishin ba Allah girman shi idza qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ai Allah bai taba sabkar ba da littafi ga kowa wani ba a taba gudu littafi ga Allah ba da kama ba ba nan menene rishin ba Allah girman shi ɗan uwa a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala a ce ya yi waɗannan bayi ya yi mutane haka nan kurin kara zube su rayu a dabbobi haka kurin a zo a ci a sha a dabbobi a koma haka kurin wannan shi ne maganar rashin girman Allah Allah ta kula a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un fa ta'ala la mulkul haq la ilaha illa cewa shin kuna tsammani mutane Allah zai yi haka nan kurin ba mana hukumi haba Allah ce girman Allah ya wuce haka ya yi mutane da wannan hankali da komai haka yanzu kurin kamar dabbobi kurin mutum ya sha ce sha ya kare shi ke nan ya mutu kurin a kare haba wannan tunani akwai rashin girman Allah tabbas Allah ya yi ku don wata wata musamman ya kawo mutum nan da aljani ya ba mutane jagorancin duniya umarni ya zo hannun ya zo waye mai war marayi can kuma ya wuta ya aljanna duk wannan abu ne ga annaba da ta aikowa kina Allah ya dan manuwa to cewa wannan kalma da take cewa nan tsananin adawa ne na Allah ya zargi bangaren Yahud a wancan zamani masu inkarin domin ai a wancan zamanin su suke da masaniya Allah ko da annabawan Allah ko da wani mushriki daga cikin ƙurai masu tambaya ta kai shi mai da kaɗan imamu za su ture har nasu gaba da adawa maimakon suwa manzon Allah shaida manzo ne daga Allah Allah ya aike amma su ce ma azalla albashar mai shai ai Allah bai tsaka ko ta yi ba su kore duka wata sabkar ta daga Allah nan menene wai su suna ga in suka tabbatar da littafi daga Allah kamar sun ba manzon Allah goyon baya da wajen jahilai na mushrikai to shi suke wannan kalmar cewa cewa ma azar da albashar min shay Allah bai saukar da komai kan wani mutum ba to dan da za a kware su Allah ce ga ya musu kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas ga ya musu ka tambaye su in kun ce Allah bai saukar da tayi ga kowa ba su ko gwatin da Yahudawa ko da tsarin suna alfakari da Musa alaihi salam suna dangane ga Musa da hada wani alfaharin ilmin da take da shi a wancan zamanin to idan kun kone sabkar da littafi ga wani mutum sai ka tambaye su waye ya sabkarwa da Musa da littafi wannan ta kowa ta littafin a taura haske ne shiriya ce ga mutane taj'alunu qaradis tubduna wa takfuna kaseera amma an san ku kan ilimin at-taura ku ɓoye wani abu ku ɓoye wani abu wanda ba ku so sa an zuce ku kuma ku bayyanar da wani aikin ku nan an san ilimin kenan ku ne masu ilimin abin abu a hannunku ku kuke halittawa kuke haramtawa kuna dangane ga Musa alaihi salam wannan littafin da kuke alfakari da shi da kuke dangane da shi to shi in kun ce Allah bai saka da littafi ba to shi Musa waye sabaka mai da littafin nashi nan dole a kure su kuyai babu amsa illa su ce i ko kenan kuma sun koma kenan kenan sai annabi maka an ce i kenan me kenan kun yi ƙarya kun tabbatar da abin da kuke inkari ashe gaskiya ne Allah ya saukar da littafi ga wani bayan Musa alaihi salam magana kenan yace kenan idan ka tambaye su kul man anzala alkitaba allazi jaa bi Musa waye ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi wanda kuma an saki a taura kenan nuran wa hudan linnas a wancan zaman littafi shi ne haske ne shiriya ce ga mutane ta ja'alunan ƙaraɗin kuna samun wani kuna sayan wani littafin a cikin takardu a wajen ku a rike tubuduna wata kofuna kasira kuna bayanar da wani kuma ku ɓoye da yawa daga ciki wa ulimtu ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum a cikin aka karantar da ku aka san da ku abinda ku da uwayen naku ba ku sani gaba ɗaya ba Allah san da ku wata cikin alkurani ilimi ya zo daga Allah na musamman wanda ku ba ku da shi to wannan maganar ta cewa Allah ya sabkar da littafi yace bayan yace kulillah kenan wannan littafin da ka tambaya ku ba da amsa in ma zai basu ba da amsa ba kai ka ba su amsa kulillah ce musu Allah ne ya sabkar da wancan littafin na Musa haka kuma shi ne sabkar da littafin na zama kenan duk wannan aikin Allah ne kenan Allah ya sabkar da littafi tabbas abin suke inkari ya ce idan ka gaya musu haka ka kawo musu wannan hujja sun mazarun fi khawdim yal'abun in ka kawo hujja ka kawo musu hujja ka kure su to he ka bar su cikin tsimuwa su yi tawa san su sai shakalin cikin hidima cikin dimuwa tun da ba hujjar suke nema ba suna neman rayuwar cikin dimuwa ga haske ga shiriya ka bari ka shiga jayayya idan ka kawo hujja gare su to ka bar su cikin dimuwa su kuɗa Allah ce wa hadha هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
na'am anan kuma Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa hadha kitabu wannan ishara ga alkur'ani wani littafi ne na musamman wanda an zannawo kuma bar mun sabkina Allah yanzu bayan an kawo musu hujja ta kuma abin da su kansu za su tabbatar da haka cewa Allah na sabka da littahi kuma ya sabko to shi ma wannan alƙur'anin kai cikin irin aike sako da Allah ke yi wannan ƙur'anin wa hadha kitab wannan wani littahi ne wanda anzalnahu mu muka sabkar da shi Allah ce kuma mubarakun littahi ne mai albarka eh musaddiqun ladhi bayna dai kuma qur'ani yana gaskanta sauran littattafai da suka zo kafin shi bai zo bai kasa da ɗaya da cikin su iya tabbatar gaskantar da littayin da ya saba ko kafin shi kuma an sabakar ma da shi walitunzira ummul qura wa man haula dan kai galgadi qur'ani kai galgadi kai kashe ga mutane kawo ummul qura ummul qura ma'ana mutanen makka wa alqaludu kina makka kenan yace wa man haulaha kuma da duk inda yake kewayen makka haka kenan makka ce santa daga nan haka abin da'awa dan ba daga makka ya tashi kuma daga nan ya da dukkan sashen duniya gaba daya daga nan zai kai ko ina har manzo ke ban labarin cewa Allah subhanahu wata'ala zuwa liyal arad fara ta masharika wa magaribaha annabi ka ce Allah ya matse mini kasa an gwada mata abu guda a wuri guda an gwada min gabas cikin cinta da yammacinta kenan ko ina an gwada min duniya gaba daya daga inda yake nan dan adam zai maka gulob sai wannan zai wannan abin da ake mana kasa ko ka ce maka fulan daga nan zuwa nan ga amur ga ga Afirka ko nan mutum yake na gurin da duniya gaba daya a gaban shi daga nan wannan daga tabirce shi sai baka faranki duk duniya in makami ne daga boro zai halba ya kasa kasa duk abin mun mutum ne haka ne kenan Allah kuma da kenan ya gwada manzon Allah duniya gaba daya ce kuma an gwada mun cewa duniya gaba daya al'umma ta yace wannan addini sai ya kai dukkan wannan duniya sai gaba ko ina ce gidan laka ne gidan fata ne ce addini sai ya kai mai so na so mai ƙi na ƙi a din ya gadunan gaba ɗaya ana dukkan ya tabbata sun sassa na labani kenan wannan ɗan ba ne nan ne ke malitin da umar ƙura wa man haulaha don ka yi galgadi ga mutanen maka kuma da 'yan zagayen maka gaba ɗaya ta ce kenan kun ga bambancin a ce manzo Allah sauran annabawa iya cikin ta abinda aka hihita shi sauran annabawa sai annabawa ana aiko annabi zuwa ga mutanen shi amma ni an haikon zuwa ga duniya gaba daya eh kul ya wannan nisul la ilakum jami'an kace ya arna nisul la ilakum jami'a ni manzan Allah ne duka duniya gaba daya kul ya wannan nan ba warewa laraba ba ga duka mutane kun ka ga musu nisul la ilakum jami'an ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya an ce wannan kalma da babu ita cikin sauran littawai ko a saura ko injil ko cikin bibil ba inda isa ce ne na kowa ne duniya gaba daya ba inda yana isa ba inda ita sai ma kishi yata cewa ne ga tawa wani isra'ila kadai haka nutsin sai kawo ke duk wanda ya je shi ya je ba kira shi ba duk wanda ya je sauran addini ya gudu cikin saranci kai kaje to zuwa kai ba kira ka ba kuma shi ba manzon ka bane ba eh ba manzon ka bane kenan anan kenan Allah ya tabbatar da cewa wannan alkurani shi ya sabakar da shi kuma littafin mai albarka mai gaskantar da littafin da ya zo kafin shi yan ban macewa adalta musulunci ka ga mu musulmi wani zai yi mai zargi domin mu ba wani annabi ɗaya cikin annabawa Allah ko na yahuda wanne ko na sarina wanda muke su ga gwamnati yan kari in littafi ne ba mu inkarin a taura ta zo injili ta zo akwai annabi isa har ma muna mai wata kaddarawa wanda su ba sa mashi ita kada mu mun tabbatar da kare kisa gare shi kare rataye gare shi su suna tabbatarwa har suna talle cross rataye ne hukun wajen mu a ƙarya ce an san qur'ani haka ne mu mun ma yi kare da izan da su sun gudu shi a gice an kashe shi a wulaƙantar gashi nan an mushi muka wajen ma'a Allah ce ma katalu wa masalabu walakin su biya lahu Allah ce ba su kashe shi ba ba tsira shi ba wani ne suka doga suka ta izani mu haka idan mu Maryam muna kare ta muna mata mutunci tana cikin ma siddiqai da Allah ya bata annabi ya tabbata gobe kiyama da yake zano mata guda hudu shugaban mata aljanna bayan ya ambaci magana ya ambaci Maryam sai ambaci Maryam Isa kamar sai ake mata fir'auna yace khadija da fatima suna da aka suna a aljanna ma suna suna ake shugaban mata suna shugaban mata aljanna an ta so a aljanna so shugaban mata ta shugabannin mata na aljanna hudu ne a mu musulmi kenan musulmi ban ba kabilanci dan ba ta dan wani zace to annabi ya kaza ma layin shugabannin mata aljanna maryam kaga na addinin mu ba wani kabilanci kurin Allah ake bi kurin ba wani bangaren mu ne kabilan mu ne a duk annabawan annabawan Allah ne haka littafin su na kaddara su yace kenan wannan annabi kenan qur'ani yana gaskanta littayin da yazo kafin shi mulitun zar ummul qura wa hawlaha mu danka galgadi ga muta ga uwal alqari uwal garuruwa kuma da wa'inda suke zagayanta والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وما على ثلاثة يحافظون يعني لك وإن ده سكي, سكي ده إيماني ده رانا الآخرة سنة إيماني ده ونن القرآن ما لا يمس يبو cikin aikin bayan Allah masu imanin lahira ya kawo waɗanda suke kiyaye sallah eh yace wa hum ala salatin yuhafizuna masu kiyaye kan ta ga wannan shi muhimmancin wurin da Allah san Qur'ani muhimmancin sallah cikin ibada da kai ibadodi dan ta ta gobe kiyama ita ce farkon duk aikin da kai a nan duniya kai zakka kai haji kai jihadi kai kaza da wai kadarin sallah sai Allah ya kawo sallah an aje akan mizani an auna ka samu muwayan ka samu wani abu natija ta kwarai a sallaka tukun a loko sauran duk aikin da kai kuma abu ce kwarai mai girman gaske mai girman alkadari sallah kuma nabi ya tabbata kuma sallah sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah an ce sallaka tana kusa da manzo Allah yi ladanka na karuwa yawan sallah ka zo kai sallah ni da kai so mu daya liman mu guda iya maka na liman amma yadda an samu a cikin mamu wani ya yi liman ladan sallah eh sai mu guda ki guda sallah tana manta magana ikhlasinka da irin sufan da kake yanta irin yanta kai tana kusa ta kusa ta manzo Allah da da kai karuwa manzo yake ba labarin cewa mutun yakan yi sallah yace ma yuktabu la illa ushuruha tusuha thumnuha sudus subuha sudusuha khumsuha hadda kai sumunu annasifa yace mutun da mutun zai sallah sallah eh ka sallah sallah ce a zuwa kowane ana sallar sunanta kuma sallar ce karɓaɓɓa amma wani ana ce za a ba shi ɗaya cikin goma na ladan sallah ɗaya misali an samun ladan dubu a ba shi ɗari ya sallah amma ɗari ya samu ɗaya cikin dubu ko goma ko goma ya ce wani zai sallar a ba shi ɗaya cikin tara har ya yawa wani zai sallar ladan sallar da ake badawa wani kamata a bada ya ba shi ɗaya cikin takwas wani ya ce ɗaya cikin bakwai daya wani cikin daya cikin shidda har kai maganar zuwa a baka rabin lada kenan ka kanta da muke nan mutum zai sallah eh wata sunna ya barta ba ta ba sallah amma ladan shi ya rige inda aka zo aka ce wannan babu ta bace wannan ce ta bace mutum akwai sunna sallah yayi da yi da ba amma ta babu sallah in ba ta ce ka ba amma ya khasarar lada kenan kullun sallaka tana kusa da yana manzo Allah yi ta ladan ka hika ruwa yana misali cikin ayyuka suna sunna kuna ce da abin ba farilla bane ba iman dan kana yi da kai karuwa kai wanda bai ba eh sai abin da kai na sunna wanda wanda bai shi ba kai shi karin lada kenan muhimmanci sallah gobe kiyama tace horkon ibada wanda Allah zai bincika gabawa in ta yi daidai a ɗauki sauran a biyo baya idan sallah ba ta yi daidai ba to a lokacin nan dai sai an shiga da ba su daga ba kuma Allah ya rufe Allah ya kiyaye nan da mace shi ce ko an kwanta nan kuma da Allah sabon yafi sai bai dan shi maka kuma da sabon suna kiyaye sallata ba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون na'am Allah ce wa man azlam wane ne yayi zalimci mimman iftara ala Allah kadiba kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah Allah bai ce bai ce Allah ya ce wannan ma'ana babu wanda ya shi zalimci daidai daidai da shi babu azlumin babu wanda ya shi zalimci mai ana bin za a jero aiki ne wani zalimci ne mafi girman zalimci kirkirar ƙarya ka dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala aw qala uhiya ilayya ko har ma yace ai an mun wayi ƙaryar da aure wahayi da aure annabta an san ka na da'awa annabi iya gare haka bayan mutu alhali wannan magana da yayi ce uhiya ilayya wala min hayla shay ba mai wahayin kullu ba kullun ƙarya ce wa man qala sa unzilu mislu ma anzalallah haka irin masu cewa yi yume annabi Muhammad da kawo wani abin da kai ba zan wani akwai su zaza cikin cikin mushrikai na Laraba ban da a can zamanin masu cewa mu ma za mu za mu kaza ta irin wanda Muhammad da kawo na bane na kalmomi ne irin mana kasu kuma da yawan abu iko Allah sun jarraba kuma abokan tahiyarsu suka tabbatar da wautarsu abin suke karantawa shirme ne suke suka zamanto abin dariya ma hatta ga mutanensu ba su ke abin suka ba tun ne mun jarrabawa haka nan cewa za mu kuma za mu kawo abinda irin abinda manzan Allah ke cewa Allah sabka mashi to wannan kina annabi kaka da musu wannan mutane aka ce walau tara idh zalimuna fi ghamratil maut inda zaka ga azalimai inda Allah kan zai gwada maka ya bayyana ya bude ma hijabi na azalimai fi ghamratil maut cikin magagin mutuwa mana da kaga shi da kaga abu girma inda har Allah zai bude ya gwada maka irin tashi magagin mutuwa na azalimai da kaga abu mai girma a wannan halin ce wani mala'ikatu ba su to aidihim akhridu anfusakum lokacin da mala'iku suna hudda ran cikin tashin hankali suna ja ana ku huddo kamar ta huddo da kanka nan kina ce ta tsananin hudda ran da ake musu suna cikin mugun hali ya ce aliyomu tujizauna azabar hun bi ma kuntum taqulu ala ghayril haqq ana musu gori ana musu tada musu hankali cewa ana ɗaukar ran cikin tashin hankalin wannan ana ce a yau tujizauna azabar hun za a muku sakamako na azabar wulakanci eh wulakanci ne Allah Allah ya wulakantar da su azabar hun kuma ana musu wannan azaba bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq sakamakon kalma abinda kuke dangana ma Allah magana ta ƙarya wanda ba gaskiya ba wa kuntum an ayati tatakabirun akan girman kan da kuke ma ayoyin Allah an faɗi muku kun gano ku kiya dan wanda kawo labari kan wannan abin ne ake nan samu ake lalasa ko na azaba Allah ce wala ƙarji itumuna furada itumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون na wannan Allah subhanahu wata'ala iya gaya mana abin da zai wakana gobe kiyama game da duk wani wanda ya kama wani Allah Allah ce wala ƙarshi itumuna furada ga ku dai kun komo zuwa gare mu furada ɗaya ɗaya yadda ka zo duniya kai ɗaya haka za ka koma ga Allah kai ɗaya ya ce kama halakanakum awwala marra kamar da muka halice ku gamin harko kai ɗaya ka zo haka yau gashi kowa ya koma mai ka ɗaya nan burada ba baka mallaki komi ba in kuɗi ne in dukiya ce duwan mallaka yadda ka zo duniya haka zakau haka za ka koma ga Allah ba komi tare da kai sai magana haka yadda ka zo ba komi a hannunka ba mallaka komi haka za ka koma ga Allah kai kadai Allah ce gashi kun komo ku kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar muka rice ku kamun farko yace wa tarakatu ma khawalnakum wara zuhurikum kuma duk abin da muka mallaka muku a duniya an baka gida gari kasa dukiya irin dukiya duk abin da duk abin da muka mallaka muku a duniya yau kun zo ina yake wa tarakatun ma hawala ba zuku duk abin da muka ba ku na ni'ima yau kun bar shi a baya kowa ya shi daya kowa ya je ma Allah shi kadai ba kowa tare da shi yanzu ko abin da ya saura ya tsafi yace wa tarakatun ma hawalnakum har azhurikum kun bar duk abin da muka ba ku a bayan baya yace kuma wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum wa'inda kuke cewa a duniya su ne za su yi mu ceto su mu kaza yau ina suke Allah ba magansu ba ina abu da kuke da aure ta kan muku kiyama su muku ceto su kai ku aljanna a yau ina suke kowa ta kanshi yace wanda annan fukum shurka kuke kuke gama Allah da su kuke ga suna da wannan haƙƙi a kanku wannan ina suke a yau Allah ta laqad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum tazumun wannan duk wata alaka da kudu ta yanke yau duk wata alaƙa da kuke da wani ba Allah ba yau ta yanki kuma abinda kuka rike a duniya ba Allah ba yau ina yake ya bashi shi me damu wannan yawa shi ce wulakantarwa ko tozartarwa ga duk wani mushriki a ya san ya gama yawo an kare kuma game da duk wani wanda duniya ta sa duniya ta ruɗe shi ga Allah sai da ka zo ga Allah ba ba komi kamar komi a baya ka ce ma Allah kai kadai kuma zai ma hisabi game da waccan rayuwa da kai wacce abin da ya mallaka maka sai ma tambaya daga ina ka doko kuma a ina ka kashi aiki na jira ɗan wani lokaci ya Allah taimake mu alakan fatukan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh